الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na litinin 26 ga watan zulkaida hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da ishirin da takwas ga watan august shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na saba'in da shida daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam muhuyi sunna abu muhammad al-hussein buna masa'ud al-bagawi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani yi mataki da karatun hadithi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah madaukin sarki ya gafarta wa malam idan yan uwa basu manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin kitabul iman littafin da sharuhu sunna yake tattaro mana ayoyi da hadisai na annabi yake bi yake fassara su da fassaran da malaman farko suka yi masu a inda mun shiga babin da ke bayani akan manya-manyan zunubai daga ciki ne abdullahi dan mas'ud allah madaukin sarki ya kara mashi yarda ya ce wata rana suna zaune a majalisin annabi annabi ya ce da su shin bana ba ku labarin zunubin da ya fi kowane zunubi girma a wajen Allah ba na farko shine hada Allah da wani ma'ana yi wa Allah madaukin sarki shirka babu laifi wanda ya kai shirka baki ɗaya a duniyan nan daga nan sai annabi ya ce sai kuma saba ma iyaye zunubi da yake mafi girma tsakanin bawa da mahalici shirka ce tsakanin bayi isu isu kuma zunubin da ya fi kowanne shine saba ma iyaye annabi yana gishingide sai ya koma ya zauna ya ce zunubi na gaba a abin da za a fahimta dangane da jeren giyan jawaban da annabi yake yi shi ne ce sai faɗin ƙarya ha kawai baka ji ba baka gani ba ba a yi da kai ba ba a kitsa kana nan ba kawai ka je ka ba da labarin cewa kaza ya faru ko an yi kaza ko an ce kaza kawai ka ƙirƙiri ƙarya ka faɗi to cikin ƙarya ƙaryan da tafi kowace muni da illa ita ce yi wa Allah ko annabi ƙarya shi yasa Allah madaukin sarki ce wa an taqulu alallahi ma la ta'lamun haka siddan mutum ya kirkiri magana ya danganta ma Allah alhali Allah madaukakin sarki bai ce ba haka annabi ya ce duk mutumin da ya ƙirƙiri magana ya danganta mashi annabi bai faɗa ba ko ya danganta aiki zuwa ga annabi annabi bai yi ba to ya tattali kujeran shi a wuta yana daga cikin yi addinin allah ƙarya shine ka kalli wani abu ka canza mai tsari ka ka canza mai samfari ka zo da abin da babu shi a cikin addini ka danganta ma addini ko ka halatta ko ka haramta kuma wannan abu ya waye gari ƙarya ne shi ma wannan zunubi ne mai girman gaske wanda yake ajin yi ma Allah ƙarya ko yi wa manzan Allah ƙarya ko ƙirƙiran ƙarya a cikin addinin Allah shi ne ce wala ta ƙolo lima ta sifo alisinatu kuma alkadiba haza halalun wa haza haramun ya taftaro alallahi alkadiba kada ku kuskura mutum kawai don ya ji daɗin zance ya ji sauƙin fitan haruffa ya kirkiri ƙarya ya danganta ma Allah ya ce kaza halal ne ko ya ce kaza haram ne haka siddan ba siɗiɗi ba saɗaɗa ya shirga ma Allah ƙarya ya ce innal ladina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun masu kirkiran ƙarya suna danganta ma Allah madaukin sarki sam sam sam ba za su yi nasara ba mata'un qalilun walahum azabun alim za su ɗan ji daɗi kaɗan a wannan rayuwa ta duniya sannan kuma azaba mai raɗaɗe tana tafe musu yana daga cikin ajin yi ma Allah ƙarya ko yi wa annabi ƙarya ko kuma ƙirƙiran ƙarya cikin addinin Allah shine abin da ya tabbata na addinin ka ƙaryata a ce Allah ya ce ka ƙiyadda annabi ya ce ka ƙiyadda ko ka bude baki karara ka ce ƙarya ne ko kuma magananka ko aikinka ya hukunta wannan to shi ma yi ma Allah ƙarya ne da yawa manzan Allah ƙarya ne amma ta fuskan ƙaryata su an gano wannan da kyau ku suna da faɗi waɗannan abubuwa malin zai mana bayanin shigen wannan a gaba za mu fada da zance bi iznillah domin al'umma su shiga cikin tetayinsu kawai domin magana bai da haraji mutum kawai sai ta faɗin maganganu a tsammani na idan da zai zama magana da harajinta a ce duk kalma ɗaya idan ka furta dubu biyu to yana ganin za a karanta magana an gano wannan mutum zai me zai taka tsantsan dangane da harfan da za su rika fita a doron harshen shi ta ma baka sani ba abin da mala'ikun nan suke rubutawa da kake faɗi ko gara ka ba da dubu biyun domin akwai ranar ƙin dillanci na tafiye ranar da ‘ya'ya dukiya iyaye iyalai abokai ‘yan uwa da abokan arziki ba za su iya tsina nama komi a gaban Allah ba ranar da ɗan adam zai rena kan shi ranar da ɗan adam zai ga an girke mai abin da ya aikata wa waje duma amilu hadira wala yuzlimu rabbuka ahada Allah maɗaukin sarki ya kiyaye annabi ya ce ala jama'a ku saurara wa shahadatu zur da shaidan ƙarya baka ji ba baka gani ba ka ce kaji ka gani haka abin yake wani ya ba da labari tsabba ka a wajen baka san gaskiyar maganan ba sai kalle ka ce wane ko ba haka ba ne ka ce haka ne ko ba ka ce haka ba ne ka girgiza kai ko ba ka girgiza kai ba kai shiru wannan shaida ne na ƙarya domin wannan shirin da kai yarda ne wane haka haka yi ka ce a'a ba na wajen ƙurewa wannan ya ƙi ka ya fada da kai ya ji zafin abin da ka yi mai amma da ka fada cikin fushin Allah da ka fada cikin wani da wance cikin fushinsu wanne ne ya fi maka ba ka ji ba gani ba ka ba da shaida na ƙarya ka yi aiki da shaida na ƙarya da ta zo maka a ƙarƙashin wannan a taba haƙƙin musulmi a taba mutuncin shi a taba dukiyar shi a wani lokaci har ya zama barazana ga rayuwan shi akan shaidan da ka bayar na ƙarya wanda baka ji ba baka gani ba ha kawai a zo ana cewa ai suwana an masa kaza ko an ba su kaza kace za su aika wannan za su aikan ko kalma mai kama da wannan kana ba da shaida ne na tabbatar da wancan fa shaida ce akan ƙarya annabi ya ce tana daga cikin manya-manyan zunubai an gano wannan da kyau ko karka yadda daraja da kima da martaban wani wallahi ya sa kai shaidan ƙarya za ka rena kanka shugaba ne a ma'aikatanku ya zauna ya ƙarya ya ce wane koyaya ka ce ayin labe ba gaskiya ba ne me maganan da ka faɗa ƙurewa a duniya ya ce ya dakatar da albashinka ko ya kore ka in gaje layara allah maɗaukin sarki ya dakatar da shiganka aljanna ya kore ka zuwa wuta za ka ji daɗi da dakatarwa a duniya da dakatarwa a lahira wanne ka zaɓa an gano wannan ba abin da zai iya maka in kuma kana ɗan jin sauci kana ɗan tsoro ko shakka ko imaninka bai cika mudu ba to za ka ci Allah ba ina ganin sanda aka yi abin ina ganin ba ni ne ke wajen ba irin wani ne to ka irin wannan ɗan waskanan waskana ya kaɗan waske kaɗan amma alama ne daga cikin imaninka bai cika mudu ba an gano wannan da kyau ko amma idan imaninka ya cika mudu ka ci a'a yallaɓe wannan maganan ba na wajen aka yi a'a ba da kai ake wace a wallah ba na ban ma taɓa ji bai su yanzu a bakinka to me kake tsammani ka ce a yallaɓe ƙarya kai mun fahimci wannan ƙarya yi mana gaskiya ce da ka ba da shaida kan ƙarya a je lahira aje ka a sahun mushirikai masu saba ma iyaye masu yin ƙarya a ganka kayi shaida kan ƙarya ka ce ma Allah madaukin sarki mene yana daga cikin masu shaidan ƙarya ka ji mutum ya zo ya zauna yana bayanin 'yan siyasa yana bayanai kai ka ce ga kujeran shi ga kujeran mai girma gwamnan jiha kai ka ce ga kujeran shi ga kujeran mai girma shugaban ƙasa ko ga kujeran shiga kujeran shugaban karamar hukuma ko kujeran wani minista ko wani kwamishina ko wani darakta kaman yana wajen kaga mutum yana magana yadda ka san ana saukar mai da wahayi yana ƙarya wani kuma saboda kawai ta yi ɓera ɓari sai yi ɗauki wannan magana ya je ta yaɗa ta ce ai ran nan da buhari ya aike osibanjo baka ga yadda har ya manta wajen sai ka ce a'a kana bila ne a lokacin ba ka bila ya kai kai san wannan magana ya gaya ma kai magareci ne an gane wannan a ba ni na kirkira ba wane ne to kai dan dakon ƙarya ne ko maganan da ka faɗa ƙarya ne da kai da shi ajin kuɗa ko ka ɗauko maganganu kana faɗi akan malamai akan abin da yake na ƙarya ne ba ka da tabbaci akan shi an gano wannan shi sa kowa ya ji tsoron Allah akan abubuwan da bakin shi yake faɗa ko abin da za ka bare kunninka yana ji maka annabi ya ce shaidan ƙarya yana daga cikin shaidan ƙarya ka je kotu ka ba da shaida alhali abin nan ƙarya ne yana daga cikin shaidan ƙarya ka san magana ga yadda take a je kotu a tambaye ka ka ce ba haka take ba ka ba da shaida a kan mai ƙarya kamara baya ka ce haka take ka ba da shaida a kan mai ƙarya idan malamin nan da malamin can suka yi fada wannan ya yaga ma wannan riga sai wanda aka yaga ma riga ya kai ƙara kotu kai kuma kana wajen aka yi da aka je gama alkali sai ce ni ban ma zo wajen ba gaba ɗaya ballantana hammi fadan yaga mai riga wani tsakani da Allah an yi aka ce an yi tuwa shaidanka sai aka ce malamin nan ne sai je sai ya zo da shi shi kuma wannan da ya yaga riga yana neman kanwan shi sarkin shi ne da ya zo sai ce wani tsakaninka da Allah sun ya fada sai ka ce e wani ya yaga ma wani riga ka ce e kana wajen e waye shaida sai ka ce wanan ne sai a ji a zo da wanan ya ce e ina wajen amma ga kalli wane ai sirikinka ne in ka ba da shaida a kan shi mai yiwa wancan auren ka rasa shi sai ka ce a ba a faɗan ba yan laɓin yadda dai wannan ya faɗa gaskiya ko zuwa wajen bai ba sanda muke nan ka ba da shaida a kan ƙarya ta da kan shahadatun zuru ko a kotu ko ba a kotu ba ko a ina ne ko dai ka ba da shaida a tauye haƙƙin wani ko ka ƙi ba da shaida a kan haƙƙin wani kar ya fita shaida ce a kan ƙarya kowane ne ka bada gaskiya walau ala anfusikum ko a kan kanku ne an gano wannan ko a kan waye kawai in ka zo ka yi me ka bada gaskiya kawai kar ka yi da ka canza koda kalma ka canza ko menene ka ce kayi mana in an dawo sai ce a wane yanzu kudin nan lima shahidtum alaina dan me kuka yi sheda akan mu kace Allah ne ya ce mu faɗi gaskiya yi ba ai bane kai ma zai ka ce an taqana Allahu allazi an taqa kulla shay'in sai ka zauna lafiya ba maganan ƙarya jama'a da ɓoye abin da yake shine na daidai ko da wani mahaifinka ne ko da wancan mahaifiyarka ne ko da wani yayanka ne ko da malaminka ne ko da shugabanka ne ko da wane ne ka ba da shaida in yi ƙarya kuma ka ce ƙarya ne duk mutumin da bai son haka ya faru da shi kar yi kawai kuma duk wanda ya zo ya faɗi magana akan kowaye kar ka yadda don kana jin haushin wani ka yadda da maganan nan ba kai bincike ba wallahi za ka ji kunya don ya ce la ya jirman na kuma shan'ana ƙaumin ala Allah ta'adilu aidilu wa aqrabu littaqwa kuma Allah madaukin sarki yake cewa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu in ba haka ba an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu shine sai mala yake cewa wa amma shahada fahiya akhassu min dhalik ita shaida dangane da mara baya akan ƙarya to tana da ƙarin hukunci da bayani akan faɗin ƙarya ba da shaida mai yiwa wanda ya shaida ba shi ya ƙaryan ba wani ne ya yi shi an zo ana neman mai ya ƙara maganan ƙarfi ce kawai shahadatu zur ay yashhada ala shay'in wa huwa ya'lamu annahu fihi kadhib shine mutum ya bada shaida kan abu shi ya san abin nan ƙarya ne ya san ƙarya ne ya bada shaida ya tabbatar da haka to shine shahadatu zur wa hazihi hiya shahadatu zur yin wannan ita ce abin da ake nufi da shaidan ƙarya wa yashhadu maqabil manfa'ati malin aw muqabil anna al mashhuda lahu sadiqun la mutum yana iya shaidan ƙarya saboda za a bashi wani abu an kira shi an ce to je ka ba da shaida kan wani za a nada kan mukami kaza an gane misali ana shari'a ne tsakanin 'yan siyasa sai wane ya ce in ka ba da shaida muka ansa wannan kujerar a hannun wane to kai ne pa nan kaga muqabil shay'in kenan za baka muqabilin wani abu ko za baka kuɗi kaza ko za ba kai ka aikin haji ko za yi kaza iri da buzu ka ba da shaida kan wannan ƙaryar kai jama'a akwai matsala an zo an kira ka an ce to shin abu kaza ya faru ka ce gaskiya al'amari bai faru ba amma ni an kira ni ne an ce in zo in ba da shaida in an yi nasara za a ban mukami kaza amma tsoron Allah ya sa ba zan yi ƙaryan ba ga yanda gaskiyan take iga da biyan ga kawai kurewa an bido ya ce a wane kuma cin mutuncin mu za ka yi ka ce a'a ba zan iya cin mutuncin Allah ba ne amma idan ka auna Allah da wane wane ya fi Allah to sai ka ba da shaidan ƙarya in ko Allah ya fi wane sai ka ba da shaidan gaskiya shi kuma ba ka cewa ni ba zan ba da shaida ba a dole sai ka bayar jini dai ka sani kuma an kira ka sai ka bayar dole ba ka cewa ni wallahi ba ruwana ni ba zan shiga ba to kai munafiki ne ka ɓoye gaskiya kuma sai Allah ya ɓoye ka kai jama'a mu zama masu gaskiya mu zama masu gaskiya idan muka zama masu ƙarya da nuku-nuku ko za mu gama nuku-nukun ne ba inda za mu Allah madaukin sarki ya kyauta ko kuma wanda yake maganan da ya nemi ka zama shaida abokinka ne au ma ashbaha dhalik ko kuma wani abu dai kaman wannan ko mahaifinka ko sirikinka ko budurwanka ko bazawaranka ko wani naka ko ɗan uwanka ƙane kowa ka ba da shaidan ƙarya akan abin da baka sani ba fa'iza shahida bi zalika faƙada shahida bi zuri mara ya ce duk wanda ya ba da shaida kan haka to wannan ya ba da shaidan ƙarya nas'alullah al'afiya muna roƙon Allah madaukin sarki ya kiyaye mu an gane Allah ya jama'a mu zo mutanen kirki duk abin da za mu faɗa mu tabbata mun faɗa abin da yanda yake haka muka faɗe shi Allah madaukin sarki ya taimake mu a cikin sharhin fatihul majid sharhi ne na kitabin tauhid na abdullahi bin muhammad al-gunaiman malami ya ce wa haza min al-mubalaga wa haza ya dulluna ala anna shahadatu zur amrun azimun abin da ya zama annabi yana ta maimaita fa ma za la yukarriruha ba haka ya zo a cikin hadisin ba ya ce wannan saboda karfafa maganin ne kuma wannan yana nuna mana cewa lallai shaida akan ƙarya to al'amari ne mai girman gaske wa anna kathiran minan nasi qad yaqa fiha da yawa daga cikin mutane suna afkawa cikin wannan an gano wannan mutum ya zauna ya shimfe da ƙarya sai an nemi a gano sai je ha baka san wani bane sai ji kuma ba gaskiya ne ka shaidan ƙarya gidanku sai ya zama kango ma'ana Allah zai cire albarkan gidan duka kuma sai Allah ya watsa shi domin tana daga cikin ɓangare na yaminul gamus haka ba da shaidan ƙarya yawakinka kai shiru kawai an neme ka kai faɗi magana ba a neme ka ba ka ja bakinka kai shiru kawai an gani shi yasa an ba sa ka magana ba wala halakar kai to shine sai mala yake cewa فلهذا حذر وكرر صلوات الله وسلامه عليه da wannan ne annabi ya maimaita magana sannan kuma ya tsoratar da al'umma ya kausa zazzance a kan faɗin ƙarya wa shahadatu zur iya shahadatu bilkadhibi mala ya ce wa shahadatu zur abin da ake nufi da shaidan ƙarya shine mutum ya ba da shaida dangane da abin da yake na ƙarya ne an gano wannan da kyau ko wa kullu shahadatin bi kadhibin fa hiya zur duk shaidan da mutum ya bayar ya zama shaidan na akwai ƙarya a cikinta to wannan ya zama shaida akan ƙarya mali ya ce kaunuhu yashhadu ala shay'in la ya'lamuhu wa la yushahiduhu ka ba da shaidan abin da baka sani ba baka gani ba baka ji ba ka ce haka abin yake ka ba da shaida kan ƙarya la siyama idza kana fihi qat'u haqqin qat'ul haqqatun li haqqil akharin musamman ma idan ya zama wannan abin da zaka yi akwai ɗiban haƙƙin wasu na mutunci ko dukiya ko wani haƙƙin da ya zama nashi an gano wannan da kyau ku duk wanda ya zama yi wannan ya shiga bala'i ka taba haƙƙin wani musulmi sakamakonka kuma ga mutum ya ce wai yana son allah madaukin sarki ya zama tare da shi a ina zai zama tare da kai da wannan muguwar ɗabi'a da wannan mugun aiki allah shi kyauta mala ya ce wa yi tsa'il akari na hukuka gairihim a ɗebi wasu a ba su haƙƙin wasu fa'in na haɗa min a'azami zulmi mala yace wannan yana daga cikin zalunci mafi girma wanda ya ta'allaku bi zulmin nasi lin nasi shine wasu asa cutar da wasu saboda kai an gane ha kawai a zo ta gadda ce sa mana hannuna sai ka sa duk abin da ke ciki san ba gaskiya ba ne kayan shaidan ƙarya an gano wannan yaro ya kama takarda ya ce takarda ne gashi ana neman zaɗi ba aiki ko zaɗi ba kaza an ce a kaima liman ko a kaima wani ko a kaima wani ana sa tabbatar da ɗabi'an wani mai kyau ne sai a rubuta ni wani sai ka rubuta na tabbatar da wannan mutumin kirki ne kaza kaza sai ka sa hannu a ƙarshe kuma kai ka san ba mutumin kirki ba ne ka yi shahadatu zuwa ko misali wani ya je neman aure a zo neman a san ɗabi'un shi da halayyan shi da mutuncin shi a cikin al'umma sai a zo a tambaye ka ce me za ka faɗi game da wani sai ka ce a ainihin mutumin kirki ka ba da shaida kan ƙarya shahadatu zur ne mutumin kirki ne aka zo aka yi tambaya game da kai sai ka ce wane ai ba mutumin kirki ba ne ka yi shaidan ƙarya ko abokin faɗanka ne ka ce mutumin kirki ne mai amana ne mai addini ne mai kaza ne in ka so ka ci amana sai ka ce to amma dai mu ba ma shiri an gano wannan da kyau ku abu sufiyan lokacin da herakal ya tambaye shi dangane da annabi ai duk abin da ya sani na gaskiya ya faɗa amma ce to ba mu sani ba muna da cikin alkawari tsakaninmu da shi zai cika koko ba zai cika ba oho ya ce nan ne kaɗai ya samu dama ya ɗan saka magana abu sufiyan yana kafiri a lokacin bai kai ga ya musulunta ba kuma an zaunar da shi a gaban makiyin annabi shi ma abu sufiyan a wancan lokaci yana kyan annabi amma bai ma annabi ƙarya ko ƙwaya ɗaya ba kafiri iya faɗin gaskiya kan abokin adawan shi tsakaninka da Allah za ka iya haka duk inda ka tsuguna wai wanda ba ka so sai kai mai ƙarya amai akwai wanda za a gan shi makaryaci kuma mai shaida kan ƙarya duk waɗannan bala'o'i ya haɗa su wannan musiba ce ba ‘yan ƙarama ba allah maɗaukin sarki ya kiyaye an zo an tambaye ka don ka bar gaskiya kawai in ba ka ba za ka ɗauki haƙƙin mai haƙƙi a ɗauka a kai ma wani ko a hana shi haƙƙin shi da gangar wallahi duk wanda ya hana wani haƙƙin shi da gangar ku sai ya sha mamaki ba dai lahira ba za ka sha mamaki a can ba duniya kike gani ba wallahi sai ta gagare ka wallahi sai ta zan maka da kunci a sanda ba za ka iya gyarawa ba kar ka yi da wannan ai inda har aka yi pointin ɗin ga ko kamar da gaskiya kawai ina ba ta mun gano wannan da kyau wai wani da gaske ne wani na zagin mu ka ce ni ban taba ji ba ya ka ce baka taba ji ba bayan kullun kana wajen ka ce ban ji bane in na ji ba na tsoron kowa har da kai zan faɗa ban ji bane amma wani bai zagi mu ka ce Allah da yake kai dai kawai dai a sha'ani Allah da yake yi Allah ya kiyaye wannan magana da yake faɗi kana tabbatarwa ne eh amma da wata hikima ka ba da shaida kan ƙarya wai da gaske ne wane yana zagin muka ci ah to wai mai kike gudu na zagi kai ma ba nan kana zagin shi ba ba kun yi 50-50 ba ne in ma yana yi yake ma kana yi a yi koko dai wanzu zami shi baya son jarfa koko irin waɗannan abubuwa wajibi ne a tsaya fayyace ma al'umma su don su fahimce su amma rayuwa haka ake gina ta kan ƙarya Allah kan ƙarya za ga matsala ne ya faru tsakanin kishiyoyi sai ce wake gidan nan sai ɗaya da ce ai wance ce sai kira 'yar aikin gidan kwa kira 'yar gidan kwa kira ɗaya daga cikin matan gidan ko tana zuwa ce wai wance da gaske ta yi kaza wannan ma kuka gani ai ai abin da ke bai hoci wannan ba shida ne kan ƙarya da kuma sharri domin zai taba haƙƙin musulmi mu wanda ya wannan ba zai gama da duniyar nan lafiya ba ba haka yaran gida isu isu su yi abu karka sake ka ba da shida na ƙarya don a cutar da wani ka faɗi gaskiya ka faɗi abin da ka sani a lokacin hayaniyan boko haram a maiduguri yana zafi haka idan wane yana faɗa da wane sai sheka ya je gaya ma jami'an tsaro cewa wane ɗan boko haram ne ya zo nan shaida me ya shaida ɗan boko haram ne ya yi ƙarya kuma ya shaidan ƙarya da haka wani a zo a kashe shi da haka wani a kama shi a tsare shi da haka wani a raunata shi wani a zubar mai da mutunci wani a lalata mai dukiya saboda shaidan ƙarya da ka je ka bayar idan kuma wane ya san 'yan boko haram sai lallaba ya zo ya ce ai wane ɗan leƙen asirin jasus ne saboda haka yana cuna ku sai a turo yaro ya zo ya buɗe mutum wuta an ta wannan abin wai idan kai mawana sharri aka kashe shi ko aka lalata mai wani amfani na shi ko aka yi mai kaza ko aka yi mai kaza wai wannan abin ya dawo kanka shi kenan damuwanka na duniya da lahira ta ƙare koko dai ka ƙara ma kanka matsala a lahira kuma rayuwanka ta duniya wa ya gaya ma cewa ba za ka ƙara shiga matsala ba kuma wa ya gaya maka wane shi ne kaɗai matsalanka kai wa ya gaya maka wannan jama mu kowa muna ƙarya Allah madaukin sarki ya kiyaye to shine sai mala yake cewa fa inna hadha min a'zami adh-dhulmi bima yata'allaqu bi dhulmi an-nas lin-nas fa hadhi yatarattabu 'alayha huququn nas duk irin waɗannan ba da shida na ƙarya yana bayiwa zuwa ga haƙoƙan mutane ne wa qad ja'a fi sahihi muslim hadisi ya zo cikin sahihu muslim annabi ya ce manik ta ta haƙƙan ri'in musulmin bigere haƙƙin duk mutumin da ya ɗiba haƙƙin wani musulmi ba da haƙƙi ba laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban zai haɗu da Allah Allah maɗaukin sarki yana cike da fushi da shi to kaji kai yanzu ka yadda ka kwanta ka mutu ka tafi wajen Allah ka je ka tarar da Allah madaukin sarki na matukan fushi da kai to yanzu ko shugaban kasa ne ko gwamnan jiha aka ce ka tafi wajen shi yana nan yana fushi da kai a yaya za ka je wajen nan amma wannan wane ne Allah ne fa don ka taɓa haƙƙin musulmi ko na magana ko na kalma ko na ganin ido ko na dukiya na jini da koma mai za ka haɗu da Allah Allah yana fushi da kai Allah shi kyauta wa fi riwayatin a wani riwaya na wannan hadisi ya ce falahun nar wannan mutumi bayan fushin da Allah madaukin sarki zai yi da shi to kuma wuta ta cancance shi faƙalu wa in kana she'an kalilan ya rasulallah sabe suka ce a ya manzan Allah ko da wannan abu abu ne ɗan kaɗan qala annabi ya ce wa in kana qadiban min arak ko da kuwa icen asuwaki ne ko kaman icen asuwaki ne kaga dai wani Allah nawa ke sai da asuwaki naira goma ko wallahi ko da naira goma ne kai akwai asuwakin da bai kai goma ba ma wannan da ake tsunkowa na dalbejiya nawa kudin shi yake ba asuwaki ba ne kowannen ne ka taba na haƙƙin mutum musulmi wallahi ka je lahira sai ka haɗu da Allah yana mai fushi da kai kuma wuta ita ce makomanka yani wa in kana siwakan ko da asuwaki ne ka taba na ɗan uwanka musulmi jama'a mu zauna lafiya da kowa mu faɗi alheri ga kowa mai mutunci da kowa mu danne damuwanmu akan kowa za mu zauna lafiya mu zama masu mutunci cikin al'umma amma wallahi in dai har ka gabatar da son zuciya ka gabatar da abin da Allah bai so a gabanka Allah sai Allah ya tozata rayuwanka Allah ya sauwaka wa fi khutbatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi hajjatul wada' a cikin huduban da annabi ya hajjin ban kwana lamma sa'alahum wa qala yayin da annabi ya tambaye sahabbai da cewa ayyu yawmin hadha wai yau wani yini ne ayyu shaharin hadha wai wata wata wani muke ciki ayyu baladin haza wannan wani gari ne yas'aluhum wa fi kulliha yaqul alaysa ash-shahrul haram da annabi yace wannan wani wata ne sai ce Allah da annabin shi ne suka sani saboda da'a na sahabbai tsammanin su kila an canza motan suna sai ce ba watan Allah mai alfarma bane wani gari ne wannan sai ce alaysal baladul haram dan tsammanin su mai yiwa an canza magarin suna kas su faɗi sunan da suka sani ya zama sun yi laifi sai ce manzan Allah kai ne ka sani sai ce ba garin Allah mai alfarma bane da ya ce ayi yomin haza sai ce alaisa yomul hajjil akbar ba shi ne ranar hajji kaza kaza ba sun makala sannan annabi ya ce inna dima'akum wa amwalukum wa aradukum alaikum haramun ka hurmati yomikum haza fi shaharikum haza wa fi baladikum haza ala hal ballagt annabi ya ce kai ku saurara kun ga jinananku kun ga dukiyoyinku kun ga mutuncinku to a tsakankaninku haramun ne kamar yinin nan naku a wannan wata naku a wannan gari naku a wannan yini naku shin na isar da saƙo faja alal amwal wal a'rad wad dima kulluha muharrama la yajuzu tanawuluha bi bi shay'in mala yake cewa kaga ƙararracin hadisin nan annabi ya sanya dukiyar musulmi da mutuncin musulmi da jinin musulmi su duka haramun ne bai halatta wani ya taba kaga ƙwayan gero na musulmi na rantse da Allah kai sakaci da shi sai ka shiga wuta ƙwaya ɗaya gyal ko ƙwayan shinkafa ɗaya bai baka ba ka taba ko ka ɓannatar wallahi sai ka shiga matsala ba dukiyan shi ba ne naka ne ko mutuncin shi ko da kuwa rabin kalma ce ka faɗa ta zama matsala a mutuncin shi wallahi sai ka na kanka a lahira ballantana jinin shi an gano wannan da kyau ko da wannan ne wasu ka ji kafirai suna cewa wai ai su ne suka san haƙƙin bil'adama akwai wanda ya san haƙƙin bil'adama irin manzan Allah akwai addinin da ya kare haƙƙin bil'adama irin addinin musulunci jiyan da ake yawon da hadisai da nassoshi domin a kare daraja da mutunci na me na addini na musulun na bil'adama ya jama'a ku ji tsoron Allah Allah madaukin sarki ya kiyaye wasare yukarriru zalika sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙolo haka annabi ya rika maimaita ala halballakto allahumma shahad shin na isar muku da saƙon da Allah ya kone da shi Allah ka zama kai ne shaida na isar Allah ka zama kai ne shaida na isar duk abin da aka ba annabi mumin shaida cewa manzon Allah ya isar da saƙon nan cib da cib a cike ba abin da manzon Allah ya tauye ba abin da manzon Allah ya rage duk abin da ake nema manzan Allah ya kawo shi cikakke Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce fal maqsudu anna huquqan nas laysat bisahala abin da ake son a gaya maka anan kaga haƙoƙin mutane ba abun wasa bane kuma ba abu ne mai sauki ba ولهذا قالوا عند المحاسبة والجزاء حقوق nas. mai mubanniya ala al-maqasid wa al-istiqsa'i la yatruku minha shay da wannan ne malamai suke faɗi dangane da bincike da sakamako dangane da haƙoƙin mutane sai su ce an gina ne akan maqasid da kuma al-istiqsa la yatruku minha shay ba a barin komai bar guji misali kama ja an aisha annad dawawina thalatha diwanun la yughfaruhu Allah wa diwanun la yutraku Allah minhu shay'an wa dinarun wa diwanun la ya'ba'u Allah bihi shay'an haƙƙin mutum ku kai hankali diwani diwani ne ake zuwa da shi gaban Allah in ga zo ka ce me kundi file file haka za a zo da shi akwai diwanin da za a zo da shi laye ga firhullahu abin da ke ciki duka Allah ba zai yafe ba wa diwanun akwai kundin da la yutrukullahu minhu shay'an duk abin da ke ciki Allah ba zai bar shi ba sai an bi keke da keke sai kai jawabi akan shi wa diwanun akwai diwanin da la ya aba'ullahu bihe shay'an wannan Allah ko kallon shi ba zai yi ba to da wanne zaka ji ko kana da su duka daga cikin wannan diwan din ka sani wallahi haƙoƙin mutane yana ciki tibki wani zai baka bashi wani zai baka jingina wani zai baka amana wani za ku yi hudun kasuwanci wani za ku yi kaza dukka baka ha'inci mutane ka zalunce su ya za ka haɗa Allah ranar lahira ya za ka yi da wannan an gano wannan haƙƙi tsakanin 'ya'yanka ma Allah ba zai bari ba haƙƙi tsakanin matanka ma Allah ba zai bari ba haƙƙin da ke tsakanin iyayenka da kai Allah madaukin sarki ba zai bari ba balantana waɗannan haƙoƙi na kawai zaman gari tsakaninka da wane da su wane da su wance ka taka haƙƙin mutane haka siddin mutulakan ba ji ba gani kai ka san abin da yake faɗi ba daidai ba ne ka ji lahira allah madaukin sarki ya baka da haƙƙin musulmi allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce fa'amma ma la ya gafirahullahu wannan abin da Allah maɗaukin sarki ba zai gafarta ba fashirku shirka ne ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah maɗaukakin sarki bai gafarta ma duk mutumin da ya kuskura ya sake yi mai shirka amma wani laifi wanda bai kai ga shirka ba in Allah maɗaukakin sarki ya so ga wanda ya ga dama yana iya yafe mai ba tare da wata matsala ba wani ita ce aya ta 48 cikin sotun nisa'i mali ce fa'ayyu mushrikin fa'inna Allah la ya gafiru la kowane mushriki a duniyan nan komin girman shirka ko kankantanta inda sunanta shirka to Allah madaukin sarki baya yafi wannan shirka ga duk wanda ya kuskure yayi كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك كما عند الله مدركين سركي بعد لابار ونن أشكل التافنش وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو حقوق الناس حقوق متانيني الله ببرن كومي أشكي سيكي جوابي بعضهم مع بعض الله كأنكني كزونا كان قلما أبوكين كباين ياتش kana gulman malaman ka bayan ba sa nan kishiyoyi suna gulman juna a gidan haya wancan ta da kai da wancan suna ƙin wancan ƙawaye a makarantu abokai a dandali Allah ka hankali ka hankali waɗannan ibadun naka ko su kake saka cikin matsala kai Allah ka zauna lafiya da kowa ka zauna lafiya an gano wannan da kyau ku da asuba ba mun ya karatu cikin riyadus salihina ba duk mutumin da ya cire damuwa na son zuciya a ran shi har lafiya sai kaga ya ƙara a jiki amma daga ran da ka nemo abu ka samu zuciyanka ko sai ka sha mamaki Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu la yatruku minha shay Allah madaukin sarki ba zai bar wani abu sai bincike hisabi akan shi فلا بد أن تقتص أن تقتص باب مكواسي أن يكساس ولا بد أن تستقصى باب مكواسي أن بكيك كيك أن كي قولوا أن كانوا حكم مي حكي fa kullu haqqin li insanin la budda an yu'addi yawmal qiyama babu ko makawa in dai haƙƙi ne na ɗan adam sai ka ba da shi ranar kiyama wa ta'diyatuhu bil hasanat was sayyi'at kuma zaka biya ne da lada ko zunubi yukhadhu min hasanati zalim wa yu'ti al mazlum za a ɗibi ladan wanda aka zalunta a ɗibga a ba wanda ladan wanda ya zalunci a ba wanda aka zalunta hatta yastaqsi fa ininta had hasanatuhu idan ladan shi ya ƙare ba fa za a ce to cin da kai ka samu guda hamsin ka ƙura ukun ba sai an baka ba sai an kai ƙololuwa duka sai an ɗibo mashi istaqsa sai Allah ya kai ƙolo an kwakulo komi an bashi ba abin da za a rage idan hasanat ɗin mutum ya ƙare ukhidha min sayyi'atil mazlum sai a ɗibo zunubin wanda aka cuta wa wudi'at ala zalim a ɗora ma wanda ya zalunce hatta yaqda haqqahu har sai an gama biyan shi haƙƙin shi duka la yu'khadhu al-khalas abadan la yujadu al-khalas abadan bayan da za a mutu ya samu ya kubuta ya shiga aljanna wallahi sai an kubu in gaje lahira ko Allah zai fara cire haƙin shi ne idan haƙin Allah ya cika tsaf yanzu ka gama da Allah aljanna za ka matsala na nan sai a tsaye da ke suwa da suwa ya kuma suke da haƙi ka riga ka gama mai screening tsaf haƙƙin da ke tsakaninka da mahalicinka ya cika fes ba ka da sauran matsala ina rage a kai ka aljanna kawai sai kuma ga wasu mutane suna fareti ashe ka zama shatama haza ka zagiwa ne wa ƙazafa haza kaimawa na ƙazafi wa akala mala haza ka ci dukiyan wane wasa faka dama haza ka zubar da jinin wane ukhidha min hasanatihi wa yuta haza adibi ladan shi abawa ne adibo zunubin wani a ɗora mai wannan shine al-muflis wanda yake fallasashe hadisi annabi zai zo ya ce ga sallah ga azumi ga zakka ga ayyukan alkhairai duka sun yi cib da cib bai da matsala ma'ana tsakanin shi da Allah an riga an ƙara komi komi ya cika Allah bai bin shi bashin komi amma abin takaici waɗannan abubuwan da aka tantance sallan shi azumin shi zakkan shi bin iyaye haƙƙin makota ayyukan ɗa'a ayyukan kirki da aka ɗora mai su duka ya riga ya yi ba ko ɗaya da ya gebe kwatsam sai kuma ga wasu mutane sun zo sun yi layi a ɗebi azumin ramadan dama shekara goma yana azumi a ɗebi na wata tara a basu a ɗibo kaza a bayar a ɗibo kaza a bada sai an gama kwashe ladanka duka an raba mutane an ɗibi zunubansu an ɗora ma sai a ce to je ka wajen awo kajin da matsalan yake gina je ka wajen awo wancan screening ne allah maɗaukin sarki ya gama binciken ibadun sun yi kuma bai bin ka bashin komi yanzu kamata yin ka je awo ga lada da yawa ga zunubai 'yan kaɗan abin da ya kamata a ɗibe ka ina a yi aljanna da kai abin da ya kamata kenan amma kawai sai a je biyan bashi a kwashe ladan duka a raba mutane kai kuma sai a yi wujijuwa sai ina sai wuta allah madaukin sarki ya kiyaye kana zuwa ka ɗibi waɗannan zunuba aka ɗora ma'auni kasan sai sun yi ne sai sirrin jayayyar ladan da aka bar ma yanzu kai za ka yi da ka je lahira a ɗibi azuminka na ramadan ko sallanka na wata shida a ba maƙiyinka za ka iya ba maƙiyinka kudin adashin da kai kwasa yau za ka iya ba maƙiyinka albashinka na yau za ka iya ba maƙiyinka sabon gidan da ka gina duk ba za ka iya wannan ba wallah karka yadda a lahira ɗauke ladan sannu da kai ma wani wallah ka bashi domin wannan abubuwan da za a bada a lahira ya fi duniya da abin da ke cikinta baki ɗaya karka yadda shi yasa ka zama lafiya da kowa duk abin da za ka faɗa ya zama mai kake faɗi alheri ne kuma gaskiya yake faɗi kar ka sake gaje lahira Allah madaukin sarki ya ritsa ka da haƙƙin musulmi ko ya yake Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yake cewa summa summa yushaddidu alaihi al'azab sannan sai a tsananta mai azaba nas'alullaha al'afiya muna roƙon Allah madaukin sarki ya kiyaye mu وأما الديوان الذي لا يأبأ لا يأبأ الله به شيئا فهو ما كان بين العبد وبين ربه shine ‘yan abubuwan da ke tsakanin bawa da Ubangijin shi, shi sa ba a shiga, wannan laifi ne, zunubi ne wani ya yi ma mahalicin shi, karka suke ka shiga, na ka yi wa'az, in ya ɗauka ya gyara, wannan, in bai ɗauka ya gyara ba, shi da Allah. shi yasa cin hadisin muslim annabi ya bada labari cikin banu isra'ila wasu mutane biyu ɗaya ustazi ne mai bin allah ɗaya kuma yana ɗan taba yar gada-gada haka kullum ustazin nan yana mai wa'azi ya bari yaƙi kullum yana mai wa'azi yaƙi rannan sai je ya same shi akan wani laifi dumu-dumu ya ce talla ta bi kai allah ba zai gafarta maka ba wai shi a dole ya yi fushi ai daga lokacin da mutum ya fushi daga lokacin ne ya bada sa'a ko ya bude kofan da za a yi nasara kan shi kashi tamanin karka sake ka fusata an gano wannan da kyau ku abin da ke damun ka are ku bi ta hanyar lalama kai maganin shi in ka bi ta hanyar tsiya wallah za ka yi ta shiga cikin matsala ta yau ta fi ta yau shi ta jiya nan da nan allah maɗaukakin sarki ya gaya ma annabin zamanin cewa wane ne yake mana karambanin cewa ba za mu gafarta ma wana ba har yake rantsuwa yake karfafa hukunci a kanmu mun sa shi ne to ya je wane ɗin nan an gafarta mai kai kuma an ɓata aikinka me yasa kai haka saboda laifin da wanan nan yake yi laifi ne tsakanin shi da mahalicin shi ba haƙƙin wani ba ne shi sa ba a shiga in ka sake ka shiga ka shigo ma kanka matsala ina ba ta mun gano wannan da kyau naka wa'azi naka nasiha amma ga mutum yana laifi zai ka zo ka zauna a dandali kana ta ba da labari don a ji daɗi sunan wannan abin da kake annamimanci an tambaye annan menene giba ya ce zikiruka a haka bi ma ya kira ka ambaci ɗan uwanka akan abin da ya ji ba zai ji daɗi ba suka ce ko da ɗan uwan namu yana yin wannan abin da muke ambata annabi ya ce ko yana yi in ka sake kai wannan ka yi gulma kun gano wannan da kyau ku algibatu a shaddu minas zina allah madaukin sarki ya kiyaye mala ya ce fahada sabiluhu almaghfira wannan hanyar shine in allah ya ga dama ya gafarta mai wannan fa'iza sha'a rabbuna jalla wa'ala gafara lahu in ya so ya rufa sai gafarta ma bawa in ko bai yafe ba ya ce sai an biya shi wannan kuma tsakanin bawa dawa da mahalicin shi ba wanda ya sa ka shigowa in kuma ka shigo ka san ta kofan da za ka fita allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to bayan da annabi ya ce wa shahadatu zur da shaidan ƙarya kun san mun ce yana ta me yana ta maimaitawa yana ta maimaitawa har sabe suka ce ina da ma a ce manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallama yi shiru ai sun ji kuma sun fahimta Allah madaukin sarki ya sa mu dace to waɗannan abubuwa guda uku masu matsala da muka tattauna a cikin wannan hadisi kenan al-imam al-bagawi sharihu sunna yace akhbarana abdul wahid ibn ahmad al-malihi qala أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أنبأنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا محمد بن مقاتل قال أنبأنا النضر قال أنبأنا شؤبا قال أنبأنا فراس قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي الكبائر من ينزن بي al-ishraku billah shine hada Allah da wani wa huququl walidaini da saba ma iyaye wa qatlun nafsi da kisan kai wal yaminul ghamus da rantsuwa mai dilmiyarwa haza hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce malin ya ce al-yaminul ghamus abin da ake ce ma al-yaminul ghamus hiyal yamin al-kaziba shine bayan kayi ƙarya sai kuma mutum ya rantsuwa akan me akan ƙaryar mutum ya zuba ƙarya ce billahi allazi la ilaha illa huwa baya san menene ƙarya ne ko ya ce wallahi ko ya ce Allah kuwa ko ya ce haba malam ai wallahi Allah Allah shine shaida bayan ya san yayi me ƙarya la taj'alu Allah ordatan li aymanikum Allah ka ku saki mala yace yaqtati ar-rajulu biha mala ghairihi irin rantsuwan da mutum zai ya ɗeba haƙƙi na dukiya ko na mutunci ko na jini na ɗan uwan shi musulmi yana daga ci abin da mutane suka raina mutum sai je ba da shaida a kota a takaddan koti ya ƙarya wacin da ya takadda ne a kawo mai ya cike wannan daidai take da rantsuwa yi rantsuwa kai za ga yadda allah madaukin sarki zai biji-biji da rayuwanka yaminul kazi ba ne domin a ƙarƙashinta za ka samu dama na taɓa dukiyan da bata halatta ba mutuncin da bai halatta ba da abubuwa da dama wanda bai halatta maka ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce sun miye da gamusan an kira wannan rantsuwa da gamus ne li'annaha tagmisu sahibaha fil ithmi saboda tana dulmi mai yinta cikin zunubi sun mafin nare sannan daga baya kuma ta hankada shi wuta an gane in dai ka sake kai ƙarya ka haɗa da rantsuwa haƙƙin musulmi ya zulale ga musu ko ka ba da shaida na ƙarya haƙƙin musulmi ya zirare wannan ga musu ne haƙƙin nan ko kowane irin haƙƙi ne mahala ya ce fi ba'adul ahadis a wanda ga cikin ɓangare na hadisai da suka zo a kan wannan matsala annabi ya ce al-yaminul ghamus rantsuwa irin wannan ta da'o diyara bala'a yana barin gida kango ma'ana gidan ya zama da gidan arziki ne akwai wadata Allah maɗaukin sarki ya tsiyata mutanen gidan gaba ɗaya familin ya zama ba wani wanda yake da arziki Allah mai da su baya bayan da suke faɗa a ci idan gidan mulki ne Allah maɗaukin sarki ya anshe mulkin talakan talau su ya fi su mutunci a society in gidan malanta ne Allah maɗaukin sarki ya ɗauke malantan a gidan ya ɗauke gaba ɗaya ko ga malaman su zama ba wanda za su iya gaya masu ji gaba ɗaya cikin al'umma Allah maɗaukin sarki ya ɗebe masa albarka idan ya zama gida ne mai yawan jama'a family ne mai faɗi Allah madaukin sarki ya sako masa annoba na mace-mace iri-iri sai Allah madaukin sarki ya ɗaiɗaita gidan gidan ya rushe ya zama ko lissafin shi ba a yi duk abin da ba ka tani ka sa shi a ciki duk wanda ya sa kanshi a wannan ko Allah sai Allah ya wulakanta familin shi Allah madaukin sarki ya kiyaye malam bagawa ya ce ma'anahu أن الله سبحانه وتعالى يفرق شمل الحالف Allah yana watsa al'amarin mai irin wannan rantsuwan misali a ce al'amarin shi in ka so ka ce kaman shinkafa ne a faranti an zuba ya miƙo hannu sai ka watsa sama an gano wani da kyau ku a sahara ko kuma a rafi ka gaya mai yadda zai iya tattaro wannan abin wallahi ba zai iya ba an wargaza al'amarin shi kenan kowa ya zama mutumin kirki duk abin da baka sani ba wallahi kaga sai ka faɗe shi mala yace wa yaghayyiru alaihi ma aulahu min na'amihi duk bai wanda Allah madaukakin sarki yau mutun na ni'ima ko sai Allah madaukin sarki ya canza ta da ni'ima da azaba da bala'i ni'ima na ilimi ni'ima na dukiya ni'ima na sarauta ni'ima na mutunci ni'ima na komi inda Allah madaukin sarki ya maka wannan ka canza da me da rantsuwa kan ƙarya da za ta taɓa haƙƙi kowane iri ne na musulmi ka shiga uku waƙila yaftaƙiro wa yadhhabu ma fi baitihi min al-mali bagaw yace akwai malamai sun ce duk mutumin da ya sake yana irin wannan rantsuwa sai aka waye gare gidan shi gida ne wanda yake na arziki na dukiya na kaza to Allah madaukin sarki zai ansha wannan dukiya dungurungum dinta a waye gare gidan ya zama sai an yi maula ta sidi maula ta balarabe sannan za a iya samun abin da za a kai bakin salati allah maɗaukin sarki zai talauta su ya ɗaiɗaita su ya mai da su kashin baya a cikin al'ummansu sakamakon rantsuwan ƙarya ƙwaya ɗaya gyal allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum